أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin a za mu tashi a farkon babi na 286 to babun nahi an tashabbuhu bi shaydani wal kuffar babi wanda zai hani yayi hani akan kada musulmi yayi kamanceceniya da shedan kada musulmi yayi kamanceceniya da kafirai mun san kafirai amma ba mu san shedan ba kafirai muna ganin su to amma akwai abin da aka sanar da mu daga shedan dangane da abin da ya fi shedan a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya yi mana bayanai a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wasu abubuwa na shaidan wanda lalle musulmi kada ya yi kamaciciniya da wasu ayyuka na shaidan to kada musulmi ya ringa yin irin waɗannan ayyuka wanda shaidan yake yi shaidan abokin gaban Allah ne abokin gaban mutane kafirai abokin gaban abokan gaban Allah ne shi yasa dole ne musulmi a cikin zuciyarsa ya ƙi maƙiyin Allah dole ne musulmi a cikin zuciyarsa ya so masoyin Allah ai hausa ta fito ko yawa to dole ne musulmi a cikin zuciyarsa ya ƙi maƙiyin Allah sa'annan dole ne musulmi ya so masoyin Allah wannan sifa ce ta mumini wataƙila ƙiyayyar da mutum zai nuna ba dole ne sai ta fito fili ba da wani lokaci in ka nuna a fili sai ka ci duka ai an gane yawa ba ko ina ne ba kuma yana da wato matsayi ne da mataki na imani akwai wanda za ka ga imaninsa ya kai ya yi abu a fili in ma za a kirɓe shi a kirɓe shi bai damu ba akwai waɗanda za su yi abu in ma ransu za su rasa ba su damu ba akwai waɗanda kuma saboda raunin imani ko ma riza amar ba zai iya ba ai kun gane hausam ko ƙwallon marmari za a yi ba zai iya da haka akalla dai zuciya ta yi kyau tunda dai zuciya ba wanda zai ce wai an ka wani ya shiga zuciyarsa shi yake kontrolin zuciyarsa ai kaga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran yace fa yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati yace fa bi lisanihi fa in lam yastati sai ce fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman wanda ya ga abin da shari'a musulunci ta hana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza shi da hannunsa wa zai iya canza abu da hannunsa sai mai mulki sai mai ƙarfi sai mai iko na ce mai mulki ba ina nufin wai shugaba a'a ta iya gidanka ne ƴaƴanka ne na yaran aikinka ne ka ce ka kwace abin ya kwatu kaga mai ka canza da hannu saboda mai kana da iko inda ba ka da iko kuma abin da ke biyo bayansa shine in ka gani ka yi wa'azi da harshe a bari Allah ya hana Allah baya so misali ba a ji ba ko ba za ka iya wannan ba to maza Allah ta ce to fa bi kalbi ka ji ka ki ba ka san abu waye zai je gaba Allah ya ce ai Allah abin da ya sa bani ban ki abun ba saboda na ji tsoro na kan na je ba na san kafirci na amin duka kaga ai ba mai faɗan wannan magana ko tunda ba ma wanda ya san me yake cikin zuciyarka sai Allah da haka duk abin da yake na sabo ne ana son musulmi ya ji ba daɗi mutum ya gana saba Allah ran shi ba zai yi daɗi ba musulmi na imani gashi bayan da ya iya ba zai iya hanawa ba ba zai iya ma cewa a bari ba amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin a zuciya shine wato mafi raunin imani to ka daidai ka samu amma in babu wannan ba imani kenan in babu babu wannan ki shi yasa kiyayya ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lanabushu ala wujuhi qaumin wa tal'anuhum qulubuna yace mu to da yawa muka yi murmushi da mutane amma zuciyarmu ba ma kaunar su na zuciyarmu ba ta san saboda ba ta san Allah na amma za mu gaisa na saboda aiki ya hada kasuwa ta hada na ga suna abubuwa na za a yi ba ku ji yasa musulunci bai ce wai dan kai musulmi ne shike nan duk kada ga mutane hankali ba ba wanda ya saka wannan aiki kuma an kai ma ba a madadin musulunci kake ba hasali ma kai musulmi kwantarwa mutane za ka yi hankali na saboda kai musulmi ne sai duk mutane su ji hankalinsu ya kwanta ko da arna ne kuwa sai su ji duk ba su da matsala saboda kai kana bin Allah ba maganan dan kai musulmi ne duk hankalin kowa sai ya tashi anguwa na cewa kai ne musulmi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har arna suna san shi ku ji wannan magana har arna suna san shi saboda adalci galibi wanda ake ziga su da kafirci idan suka matso kusa da manzo Allah shi yasa da yawa da sun zo sai su zo da wata niyya sai su musulunta dan za su ga abun ba haka ba haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka biyo baya kawai adalci daman Allah a cikin alkurani ce wani yi wala ya jiri mannakun shana'anu qaumin ala Allah ta'adilu ijilu huwa aqrabu littaqwa kada wata harka wata gaba wani fadan ku da wasu mutane hana ku adalci Allah ce ku yi adalci shine yafi kusa da tsoron Allah zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu yana khalifa akwai wani bai yahudi da sai na ali ya yarda mayafinsa gwado da suke ratayawa ya faɗi kawai sai ya ɗauka alƙalin wanda ya naɗa shi sai na ali ne shine khalifa ya gan shi a jikinsa ya ce ba ni kaya na ce ba na ka bane da yahudi ya kai shi aka kai shi gaban alƙali ga shari'a tsakanin bayahudi da sayyidina ali a gaban alkalin da musulmi ne wanda ya nada shi shine na sayyidina ali har ma a wata riwaya lokacin da yake magana da shi khalifa kaza ya ce a'a ka ce mun ali ne yanzu ali ne na suka zo shari'a da da haka kawai ke mana shari'a ya bincika koye musu shari'a bai hure ce nashi ne kai ina shaida ya ce bai da wani shaida ya yanki shari'a ce shi ke nan tunar kai ka ce naka ne bai hure ce ka naka ne ya fito ya fito ya kama hanya yana waje-waje ga za a ce na wato kamar an gwada shi ne ya ga ya tafi shi da kanshi ya dawo ya ce gaskiya na shi ne yarwa ya na ɗauka gudawa na yi na ga ko za a yi min fun ƙarfi sai kuma ya yarda cewa lalle musulunci addini ne na Allah an gama kwallo a kadar ba gama ba ana kai mutane suna ta aika sako kuma alhamdulillah wasu sun musulunta na wasu sun musulunta wasu sun sun ga kasan abin nan abin abin akwai abin muna amma amma na jin ko jiya muna karatu a masallaci can na ce ni dai ina da wani tsoro saboda bai huje ma ciri da yahudi munafircinsa ya kai inda ya kai da ce abinda nake jin tsoro Allah ya kiyaye kada next time a ce za a yi world cup a saudiya oh an kaji ulama an kai shi america ko to wata shekara fa ok to oh dan a shekaru da yawa da an kai shi oh in an yi sai shekara ta fara ake sakewa oh to ta gaba ma to Allah ya sa har abada ba za a Saudiya ba na to a shekara takwas ɗin jama'a kaman kwana takwas ne duk ba shi ba ne maganar na? a'a eh wai a faɗi ƙasa guda biyu ku dai ku ce amin Allah ya kiyaye wato Allah ya kiyaye kuna sanar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi maganan abin da zai faru da ƙasar Saudiya abin da zai faru da Ka'aba za a rushe Ka'aba a cire ta bulo da bulo kafin tashin alkiyama da taimakon wani dan Afirka ma za a yi zulfuwa katayi hadisi ne yana nan a cikin bukhari manzo Allah da kanshi ya faɗi yace masallacin sa na Madina za a kori mutane a Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zama wajen kiwon dabbobi Allah ya saba ma nan ka to ni da aka duk tunani na sai ya na ce Allah ya saba ko za an ce so masa man hauka da yawo shi yasa dangane da waɗanda cewa san musulunta duk wanda ya san duniya yanzu ya san ana musulunta amerika ana musulunta fiye da yadda ba ka tunani wallahi faransa ana musulunta fiye da yadda ba ka tunani na fiye da sosai ai sun tafi kai taimakon kashe gobara ne gidansu ya kama wuta haka ake ai amma duk wannan ba dalili ba ne da karkaji wai ka yarda da world cup karkaji ka yarda da kwallo a sa ma cewa hankalinka ya kwanta za ka haɗu da Allah eh kar wani ji ana da ana ta magana wai cewa wai sun yi an musulunta ana ta musulunta amma ba shi bane barnan da za ta biyo baya shine musulunci kan ana yi kuma suna shi daman Allah ya ɗauki alkawari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai shiga musulunci ana kuma musulunta yawa kuma masu lissafi da hasashen gaba ma sun ce yawan kaman faransa nan da yan shekaru kaɗan kusan kashi saba'in ko tamanin ɗinsu za su zama musulunci don musulunta ake kai na eh a faransa suna ta musulunta family family eh na to ai saboda ita shari'a ta Allah ce eh wanda duk Allah ya nufa da shari'a sai ya shirya da shi Allah ka shirya da mu to to to tun lokacin shaidan bai waye ba ke da ya ci saboda saura ƙwarai da gaske dai hanyoyin ne duk magana ɗaya ne ai abubuwan da ake shigarwa a ƙasar ba kyau ba kyau kuma dai jisu ne jisu ne Allah kiyaye عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله رواه مسلم an samu hadisi daga jabir ya da Allah ƙara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ku ci abinci da hannun hagu saboda me saboda shedan yana ci yana sha da hannun hagu kun ga wani aikin shedan ko da musulunci ya hana musulmi yayi Allahumma sai idan babu larura Allah ya kiyaye idan hannun mutum bai da hannun dama na ya yanki sai shi da hagu a hannun dama na ciwo na da abin da ya shafi babu larura wannan amma haka musulmi haramu ne ya ci abinci da hannun hagu domin kwaikwayo ne na shidan akwai wuraren cin abinci wanda idan mutum bai lura ba sai je yana cin abinci da hannun hagu ana kawo mutum cokali dama da hagu na yana yanka da wuka yana sa to sai a kula haramun ne ka dau abinci ka sa dama wani lokaci a wajen mai shayi in mutum bai kula ba an kawo masa shayi na da buredi sai ka ga kamar yana gutsunan buredi da hagu yana zuba shayi da dama haramun ne da haka abin da ya kamata ka yi in ka je wajen mai shayi sai ya baka dan fulis sai ka dora buredi kar ku sai na koya muku shan shayi kuma sai ka dora buredin a kai na da buredin da kwan naka da meye duk suna hannun dama shayin kama yana nan da haka in ka iba da hannun dama ka hada da kwai na yawwa ka sa da dama sannan sai ka sake daukan kofin shayi da dama kuma ka sha wannan shine umarni na musulunci amma mutum bai lura ba sai ya cin abinci da hannun hagu bai sani ba to ba ka ci da hannun ka ci da hannun dama ka ci da hagu yace mutum ya kama da hannu biyu ba kai abin da aka hana na ka ci da dama wanda aka baka umarni ka ci da hagu da aka hana ka ai shi kai da haka dai musulunci ya hana musulmi ya ci abinci da hannun dama sai da larura sai da larura maluman hadisi akwai wani hadisi wanda suka ce mutumin munafiki ne wata rana ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da hannun hagu maza Allah ya ce masa ka ci da dama mana yace ai shi ba zai iya cin abinci da dama mazala ce kada Allah ya baka iko ya masa wannan addu'a tun daga rana har ya bar duniya hannun dama sai daina aiki ya bai iya dagawa bai iya dagawa wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها أسامو حديثي دقا ابن عمر يدالا تثبت أغريتو yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ya'kulanna ahadukum bishimali kada yanku ya kuskura kada yarda ya ci abinci da hannun hagunsa sa'annan kada yanku ko da wasa ya dai ya ci abinci ya sha abin sha da hannun hagunsa ya ce saboda shaidan yana cin abinci da hannun hagunsa yana shan abin sha da hannun hagunsa kaga dai wannan hani ne kenan kaga bayan maganan hani na aiki dama ana mu sanya rigunan shaidan akwai rigunan shaidan ko a'a ko eh to ku bincika na ni ban nuna kowa ba ban kalli kowa ba a zan na eh a akwai riguna duk rigar da musulunci yana sa a rigar shaidan ce na duk rigar da musulunci ya hana a sha a sa a rigar shaidan ne eh bari sai mun zo babi yana da babi guda na na tufafi da ya kamata musulmi ya ringa sawa wato ba an ce sai ka sa jallabiya ba a'a musulunci bai dora mana sa sai mun sa kayan laraba ba a'a ya bar mutane su sa kayansu amma dole kayan ya cika sharuɗa dole kayan ya zama akwai mutunci na a tare da shi ko mutuncin ma yana da alaka da inda dan adam yake rayuwa akwai kayayyaki na mutunci akwai kaya na rashin mutunci akwai kaya yanzu da idan wani ya sako za a danga wannan mutumin lafiya a kowane society na akwai lokaci da yanayi da idan da an ga mutum da wannan shigar sai ce ba lafiya ba to musulunci bai yadda da irin waɗannan kaya ba akwai kaya da ake ɗinkawa ga shi kaya masu ji amma yanayin ɗinkin ɗaikin shaidan ne mutum ya ɗaure kaya su matse masa jiki ai aikin shaidan ne ai an gane duk kayan da za su matse ka su fitar da tsarin jikinka da tsiraitinka sharamun ne ba mata kaɗai ba har maza da haka mun zo babin bayani yana da yawa har za mu zo kan t-shirt na ba ni zan zo ba malam ne zai zo na farko sai ni ne bare da masu sa riguna masu kuros a ba kowa na riguna kallo na ba wanda ya sa wanda dai sai na da shi ya je kankare ko ya yanke wajen na dan kuros ne haramun ne sanya shi wani abin da zai baka mamaki wasu in ka gaya musu suna musu wai tuta ce ya za ka yi tuta kuma ya baka jin kunya Allah ma ka shiga masallaci da cross saboda Allah cross ka san ma'anar me cross hmm cross ba in ka dauka da sanin ka kasa kayan ridda ba ga wasan ba maganar wasa ba ce eh Allah ya kiyaye ba kowa da ya sa wanda da ya sai yana da shi da ya cire ko ba an isha وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم أسامو حديثي دقاء أبي هريرة دعال أسكار ثبت أغريشي يشي النبي صلى الله عليه وسلم يشي يهوداوا da nasara ba sa rina ba sa rina gashi ba sa rina furfurarsu to ku ku saba musu malaman hadisi suka ce saboda sabanin da aka samu akan wannan hadisi suka ce wato yana nan umarni ne na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu ya rina to yayi kyau wanda bai rina ba kuma ya bar furfurarsa na yayi kyau babu komai saboda akwai hadisai kuma wanda shi yasa zaka samu tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har akwai sabani wasu na rinawa wasu ba sa rinawa hmm akwai wanda suke cewa manzon Allah ya rina wasu kuma suke cewa bai rina ba har suna magana ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya furfurar da ta fito a jikinsa a rayuwarsa in ka kirga ta bata kai kwaya 20 ba gaba ɗaya har ya bar duniya furfura a jikinsa inda za ka kirga 1 2 3 na ba za ka samu guda 20 ba ka ga ya bai bukatar rini na da yake salakun da halin ƙarshen abin da suka faɗi dangane da wannan hadisin shine wanda ya rina fa ni'ima wanda kuma bai rina ba shi ma babu komai wallahu ala shine yace abin da ake nufi shine rina gashi gashin gemu da gashin kai wanda ya fari ana rinawa da da lalle ana rinawa da lalle ana rinawa da katam ana rinawa da safura abubuwa duka na rinawa ne abinda aka hana musulmi ya rina gashi da shi kawai baki baki haramun ne dayi ka nemi wani mai abin da zai sa gashin ka ya ƙara baki ba ya zama fari ya zama baki to haramu a waje ɗaya musulunci yadda za a iya yi idan za a je yaƙi an gane in za a je yaƙi da kafirai kasu ba su ce duk tsofaffi ne ku zo mu buge su na an yadda a rina duk zuga cewa na na tasa ne amma ba haka ba a rinawa da baki za mu zo mu karanta inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka da arina da da baki sai babun nahayar rajuli wal mar'ati an khidab sha'rihi babu sawad gashi nan babu babu da zai magana wanda ya hana namiji ko mace su rina gashin su da baki saboda cikin rina gashi da baki akwai fa wannan na in musamman ga masu neman aure ko kayi furfura na ba ruwansu da furfuran ba wace ba ruwansu da furfuran ba shi ne abin duba ba kan dai kai fa wannan kana da furfura kana da furfura wanda za ta aure ka ta aure ka ta aure mai furfura ai an gane eh ba an ce ba a wurin masu furfura suna aure har ma yayin masu furfurar suke yi ni dai ban faɗa ba amma dai abin da kawai ake so ta san hakikanin wata aura ai an gane saboda babu yaudara a musulunci kada bayan gura ta ce ai da na san kana da furfura ma misali ba zan aure ka ba to wannan musulunci bai yadda ba da haka ana son musulmi ya tsaya sannan furfuran nan haske ce hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani haske ce Allah yake sa wa mutane haske eh da haka ba ba wani abin damuwa ba kuma dan ka ranka da furfura kaka dauka wai zaka mutu kana na abunka da kai da mai bakin gashi duk ɗaya kuke ba Allah shi mutuwa kawai lokaci ne na ba ruwanta da mai fari ba ruwanta da mai baki kawai lokaci ne Allah ya ɗiba mutane idan lokacin ya yi sai a tafi shi kenan karatun ba wani ba gaba ba ba eh Allah ya ba mu sa'a عن جابر رضي الله عنه قال أوتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولهيته كالسقامة بيادا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم an samu hadisi daga Jabir dan Abdullahi ya da Allah ya tabbata gare shi yace an zo da abi kuhafa sunan shi usman usman an zo da shi ana masa alkunya da abi kuhafa shine mahaifin sayyidina abubakar radiyallahu anhu an zo da shi ranar da aka bude makka kusan Allah madaukakin sarki ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama izini ya bude garin makka ranar da aka yi fatihu makka aka shiga garin makka aka kwace makka hannun kafiran makka ta zama karkashin musulunci wanda tana nan har tashin alkiyama shine ranar bude makka ranar da aka cire gumaka da suke cikin harami da gumaka a cikin ka'aba 360 gunki gunki sulata da uzza da hubal da manata da waye da waye duk suna na an jejjera su amma ranar fito maka duk wani gunki aka cire shi sun kafiran maka saboda irin ta'ata da suka wa musulmi da musulunci sun lauka ma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude maka kowa zai ci gidansu sun lauka mazara zai sa a kakkashe su saboda akwai wanda sun wa musulunci barna sun wa musulunci barna sun suna jiran lalle duk da manzo Allah ya shiga garin nan har an samu mutumin da ya tashi da ya ji an ce manzo Allah ya shiga an kama maka ya ce to shikenan yayi wasiya ya ce shi zai je jidda ya fada ruwa ya ce ya san kawai manzo Allah in ya gashi kanshi shi ne ka san mutum ya yi barna ya barna yau ga an kama shi ya kama hanyar jidda da yake Allah madaukakin sarki ya nufi shi da shari'a sai wani a cikin mutanen makka ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah gashi wani ya kama hanya ya yi sallama ya yi wasiya zai je ya ruwa ya mutu ya ce dan in ka ganshi abin ba zai mar kyau ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka bi shi ka ce na ce ya dawo ya ce ya rasulullah ba zai yadda ba yadda ya kiɗime ya ce shi ne za ka ba wani abu da ya san naka ne maza Allah ya cire rawaninsa ya bashi ce ka ce ni na ce ya dawo ya ce ina ne zai ce ba zai yadda ba haka kuma aka yi aka same shi bai riga ya hada ruwan ba ya dawo da ya ce ya ce ni ya ce ka an ka gaya man ni ne ya ce ni kai ne da ke an gaya man ya ce ka dawo kuma aka ya dawo kuma manzo Allah ya kyale shi saboda sallallahu alaihi wasallam kuma daman da aka yi fato makka annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai ai ai sanarwa cewa duk ma wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shikenan ya tsira wanda ma ya shiga gidan sai kulle kofa ya tsira ka kaga ai ba magana faɗa ba duk yanda suka dau abun manzo Allah dai ya cewa mutane dan daman manufar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne mutane su gane musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda da abce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shi zai samu da duk duniya ba mai shiga wuta wallahi na ƙara faɗa wannan magana da a ce abinda yake so zai samu da duk duniya ba mai shiga wuta na ai hadda arna baka ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan munafikai ba munafikai ya arna ne munafikan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba su da bambanci da kowane arni da ka sani domin musulunci nasu na ƙarya ne ba wannan muna kusan munafurci a musulunci kashi biyu ne akwai nifaqun duna nifaq akwai munafurci wanda baya kusan da mutane a musulunci shine na ƙarya da cin amana na da da da karya alkawari na da husuma duk waɗannan wanda maza Allah ya ce alamun munafiki munafiki ne ba mai fitar da mutane ne a musulunci ba mutum yayi ƙarya bai zama kafiri ba an gane to akwai munafurci kuma wancan original wanda shi mai yin sa kafiri ne domin abin da suka yi ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai a ce abin da muke so ka je ka ce kai ma ka musulunta sai ka zauna sai ka ji me suke faɗa an gane sai ka zo ka gaya mana sai mutum ya zo ya ce ni ma na zo a shaɗu Allah ila ila na sai zauna amma abin da yake yi shine kawai na ya naɗi labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya je ya gaya kafirai wani musulmi ne ba musulmi ba ne a ciki akwai shugaban munafukan abdullahi bin ubayy bin salul akwai ɗansa wanda yake babban sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu shi ya zo ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada rigarsa a je a masa likafani zalla ya ba kun san abin da ya faru tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin yi masa sallah wanda har Allah ya saukar da aya wanda take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وماتوا وهم فاسقون لكم فكار سامون كافرون لكم وكافرون wannan aya ai sayyidin na fasikuna ne to kun ji irin wannan na faɗa kun ɓata ƙur'ani an rama ya gyara na wanne a'a na faɗa daidai an ce mun ba shi ba na yadda to adam ya ce mun na wanne ne na yawa wani fasiku yawa na to don haka lokacin shi sai na umar kusan yana da wasu manaƙi abubuwa da yawa zai faɗa sai kuma Allah ya saukar da aya na'am ta yi daidai da to yana cikin wannan ya ce ya rasulullah wannan mutumi fa munafiki ne ta kamar sallah manzo Allah ya ce a ka bari ayar ma da Allah madaukakin sarki ya ce mun in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum haka Allah ya faɗi inda zaka nema munafikai gafara sai dai dai har su sabin Allah ba zai musu gafara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shayi wallahi da na san in na kara akan sabin Allah zai musu gafara da na kara wai ka gane cewa da san san da san san shi ne da kowa ma ya tsira ba abinda bai yi da su ba kuma duk annaba Allah haka suke ba ka ganin alkurani yana ba da labarin annaba sai an kashe mutane su amma su zo su ringa magana da su ka gaya muku na wa nasahatu lakum walakin la tuhibuna nasi saboda me suna jin zafi ba kamar yanzu har daɗi kake ka kori mutum a musulunci ka san yanzu har daɗi ake yi ko kawai shi ya yi rinda kawai yi kenan na kawai kawai kafirin banza na eh kawai har mutum na jin daɗi a ce ya yi kawai wannan ba na kawai musulunci da aka ce a kira mutane su shiga ina nan ya za ka yi ta koran mutane kowa har ma mutum yana ce ma shi bai rinda ba kana ya rinda na yana ce ma kana kai kai ka ce ma musulunci naka ne kai aka kawo sai wanda ka zaɓa ya shiga ko wanda ka zaɓa ya fita wannan ba daidai ba ne ɗan jan mutane ake yi ma kuskure suke zai a gyara musu da ka san gyaran kuskure da ƙauna ya fi amfani da gyaran daman ba kuskure ma ba gyaruwa da gaba ai ai in mutum kana gaba da shi ka gyara mar kuskure sai ka ziga shi za ka yi in taku ɗaya kake yake yi ka ji haushi sai taka su guda goma ina nuhu dan ya dawo baka haushi kuma wannan ba shi bane ainihin abin da ake nema shine kai kanka in har ka zama shiryayye waye shiryar da kai kamar da za ka yi kenan wayan ka ne za ka shirya ku jau gani wani mutumin da tsaban saboda yana da kwakwalwa is very intelligent yadda ya zama musulmi wallahi babu duk wanda ka ganshi musulmi kawai rahamar Allah ne duk wanda ka ga zama musulmi jama'a Allah ne shirye da shi mu ma Allah ne shirye da mu wani za ka ga a zuriyarsa ma bai san arne ba ina nufin a tarihin zuriyarsa da kakan shi da kakan bai ma bai san labarin akwai arna a zuriyarsu amma dai baka san su ba ah to daga ina aka fito an tafi an tafi an tafi amma rahama Allah ne ba ka san kowa ba duk wanda kai ka sani a zuriyar ku musulmi amma a duniyar gurin ɗaya ne a duniyar duka duniya da ka gani ba shi yasa ake cewa dukan ɗayan annabi adam ba yanzu an ja an ja ba sai ka ga fir'auna dan uwan ku bane a'a dariya na babu du'a to duk uban uba ɗaya ne a yi na ‘ya'yan annabi Nuhu alaihi salam da samu da hamu da yafis daga jikinsu ne duk aka yaɗu a duniya a yi lokacin da Allah ya kashe duniya da ruwan tufa na su ne suka waɗannan ‘ya'ya guda uku da waɗanda suka haifi farare da wanda suka haifi jajaye da wanda suka da ya haifi baƙaƙe shi ne samu shi kenan daga nan duniya ta yi ta yaduwa ta yi ta yaduwa haka nan ka zaga ka zago na? za ka tare da duniya ɗaya ne ma duka daga kan annabi adam ne ka gani ya ce kullu na na min adam ko wa adam min turab haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu daga annabi adam ne sannan adam kuma Allah ya halice shi daga ƙasa amma ba ce wai kai dan uwan su Fir'auna bane ko in ba kai ka zama ni ma ina zama ina nufin duk duniya nake magana ba ba kowa ba amma haka Allah ya yi duniya in ka zaga ka zaga ka zaga ka zaga ka zaga na sai ka ga na da mutanen kirkin da wannan duk ɗan uwa ne haka duniya take to amma rahamar Allah ce kai baka san wani wanda dan uwanka ne ka sani kuma ba shi ba musulmi ba to wannan rahama ce ta Allah yanzu wani yana nan musulmi ne amma uwarsa ba musulma ba ce uban shi ba musulmi ba ne yana son su musulunta amma Allah bai yarda ba ba ne iya wani za ka tarar da ƙanin shi ba musulmi ba wani wance ba musulmi ba na duka gashi nan to kai duk Allah ya ma wannan ai sai ka gode wa Allah to kuma ka ga godiyan Allah shine ba wai ka dauka wani kaman kai din bai ba dama ne na shi yasa ka zama haka ba sai ka tausaya wa mutane ka dinga tausaya wa mutane daman Allah madaukakin sarki umarnin da yayi udu ila sabili rabbika yace bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga Allah da hikima da wa'azi mai kyau ba maganan kuma kayi wa'azi an ki aji kawai kai ta zagin mutane na kana ta faɗa to kai waye ma dan kai wa'azi ba aji ba annabawa ma suka yi wa'azi ba aji ba ko ba su ba annabawa ma da aka aiko su kai da ba wanda ya aiko ka kaga ai ba daidai bane annabawan Allah sun yi wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bada labarin abinda zai faru ran tashi alkiyama ne yadda za a kira mutane annabawa da jama'ar su mazala ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kira annabi ka gan shi da mutum ashirin a bayansa su kaɗai ne suka yi imani da shi wani annabi za a kira shi mutum goma wani a kira shi mutum biyar kai wani annabi shi kaɗai zai zo ya wuce da ya zo ya wa'azi ba wanda ya ji to kaga dan kai kayi kuma naka ba kai ne ka faɗa ba in ka faɗa ka samu ladanka ai ba maganin cewa in ba a yadda ba kuma ai ya ishe mu darasi abinda Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi Musa da shi da annabi Haruna lokacin da ya aike su wajen Fir'auna ni Allah ya ce musu faqula lahu qawlan layyinan yace la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku gaya mushi magana mai daɗi mai taushi da yiwa sai yi tunani ku yi tsoron Allah Allah ya san ba zai wani tunani ba Allah ya sani amma usulubi ne usulubi ne na da'awa kuma kaga fir'auna da yace ana rabbukumul a'ala fir'auna da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma aka ce a gaya masa mai magana mai daɗi to kai da zaka yi magana da mai cewa la ilaha illallah kuma wata magana zaka gaya masa dan Allah an ce a gaya wa Fir'auna magana mai daɗi annabi Musa kai da ba annabi Musa ba kuma za ka yi magana da mai cewa la ilaha illallah ne ya kamata kai haka yana ka kamata yanzu daɗin ya ninnin kako yawa shine ya kamata ya yi Allah shi yadda mu to a wannan rana da aka buɗe makka sai na abubakar ya zo da mahaifinsa sai mahaifin sai na abubakar bai musulunta ba sai ranar sai ranar da aka bude makka sai na abubakar ya zo da shi usman wato wanda ake masa lakabi da abi kuhafa ya tsufa kansa ya yi fari kamar wata bishiya ce sagama din nan wata bishiya ce za ka ganta bai farin kure da farin ganye farasol haka kai shi har lokacin da ya kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haba abubakar ai da sai ka gaya mana mu tashi mu je gida mu samu dattijo ya ce ya rasulallah shi ne ya fi cancanta ya zo wajenka ya zaunar da shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya taba girjinsa ya shafi girjinsa ya ce ka musulunta kawai sai ya amsa kalma kawai sai ya kalma shahada to saboda wannan gashi da yake jikinsa sai manzo Allah ya sallallahu sallama ya ce a je a rina masa shi sai ya ce amma a kiyaye baki ka je a rina shi da baki amma a rina shi da da lalle na da gasina ka san da an ganka ne da jangin mu an san me faru ko a na nan ba wala eh an san dai ga ga me aka yi rini aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku canja masa gashi saboda yayi fari sol yace sa'annan waje talibu sawad ku nisanci baki kada a nuna shi da da bakin abin rini har zai hudu da minti na nawa ake da lajin to mu ƙara babu ɗaya babun na hayanin kadri wa huwa halaku ba'adin ra'asi duna ba'ad wa ibahatu halakihi kullihi lirajuli duna mar'a wannan babu zai magana akan hani da musulunci yayi kada a ringa aske gashi wani waje wani waje akwai sunan da ake kiran aski ko askin arna mu dai a duk haka da ake kiran na nan kaga an kwashe shi na din tausa sunan shi to mu da Hausa askin arna muke kiran shi na yawa shi ne ba yawa za ka ga to wannan haramun ne musulunci ya hana in za ka yi aski a rage ma gashi to a rage ma shi level ɗaya ai an gane in za ka kuma cire shi ka cire shi gaba ɗaya wannan shi ne umarnin musulunci eh ba wani waje a cire wani waje ya fi yawa wani waje a bashi ko a aske wani waje a bar wani waje musulunci ya hana sanan da halittin aske gashi gaba daya ya halitta mutum ya aske gashinsa ya yi kwalkwabo malu na eh ya halitta a yi daman a aikin haji wani sanannen abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yi wa masu aikin haji wanda suka yi kwalkwabo sai da ya musu addu'a sau uku ya ce allahumma arhamul muhalliqin Allah ka jikan masu kwalkwabo ya ƙara cewa Allahumma arhamul muhalliqi har sahabbai suna cewa wal muqassirina ya rasulullah har da masu saisaye ma manzo Allah bai kula su ba sai da fi Allahumma arhamul muhalliqina su uku sai yace kuma wal muqassiri wato har da masu saisaye wato kaga addu'ar masu kwalkwabo har guda uku a kan shi ya sa malama suka ce to aikin hajji abin da ya fi shi ne mutum ya yi malu sannan an hana mata ta aske kansa mata ba ta aske kai ko da jinjira ce kuwa ko da jaririya ce eh hazi hazi gyara mata gashin ta ake in dai mata ce akwai wasu ko da ke suna zo kanki dangane da askin mace wasu suna cewa za a yi saboda wasu dalilai da suka kawo na wato in an haifi jaririya amma dai abin da ya tabbata a sunna shine mata barinta ake da gashin amma namiji kuma za a ce عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذب muttafaqun alayhi an samu hadisi daga ibnu umar da Allah tsara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wato kada a aske gashi wani waje a bar wani waje shine kaza aske gashi wani waje a bar wani waje mutafaqun alaihi wa anhu qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a sabiyan qad hulika ba'du rasihi wa sulika ba'duhu fanahahum an dhalika wa qala ihliquhu kullahu aw tirakuhu kullahu an samu hadisi har wayo daga ibnu umar yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro an yi mashi irin askin nan an yi aske wani waje an bar wani waje sai manzo Allah yace ya hana su yace kar a saki yi wa yara haka yace cikin biyu a zabi daya ko a aske masa gashin gaba daya ko a bar masa gashin gaba daya amma ba magana a aske wani waje a bar wani waje وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر, جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرع البخاري ومسلم وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهلك المرأة رأسها رواه النسائي وده حديثنا سيدنا جعفر سيدنا جعفر يا رسول يا شهادة يا مؤتى wani yaƙi ne wanda aka yi da su arnan suka haɗu da su da mutanen gasana ne ko ne sunan ƙabilan gasasina ne ko gasana ce ko gasasina to suka haɗu da su da turawa abin da ya faru aka yi yakin kuma yaki ne shi ma da ya taso wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an shirya ba saboda ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki ya aiki dan aika zuwa sham sai ya sauka a cikin garin su wanda ya kashe shi sai ya zo ya ce ce masa ko dai kai dan aikan annabi ne ya ce eh dama a ce kafiri ne kawai ya kashe shi a tarihin musulunci wannan sahabi shi kadai ne shi kadai ne sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ya kanshi aka kashe shi haka ne cikin waɗanda manzo Allah ya ta aika ya aiki mutane da wasiƙu zuwa wajen sarakuna shi kadai ne aka kashe shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya tada komandoji yaƙi guda uku har da sayidina Ja'far kun san sayidina Ja'far kuma matsayinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya faɗi hadisai da yawa a kai shi yace mun yi kama da kai wajen ɗabi'a kai ka kowa kama da ni wajen ɗabi'a kai ka kowa da ni wajen wajen halitta manzon Allah ya gaya masa sanan yana cikin waɗanda shi ya zama spokesperson na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tafi hijira ta farko a Habasha Ethiopia shine yayi jawabi a gaban sarki shi sayyidina Ja'far shi ma yana cikin waɗanda suka yi hijira guda biyu wanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude Khaybara lokacin sayyidina Ja'far ya hijira zuwa Madina lokacin da ga manzo Allah na murna an bude Khaybara an yi maganin yahudawa ga sayidina jafar ya shigo madina har manzo Allah yake cewa ban san wace murna zan yi a ciki ba wato wace murna ce tafi da da buɗe kaibara zan yi murna ko kuma da zuwan sayidina jafar wani ga muku matsayin da yake da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi akwai hadisai da yawa to shi yana cikin komandoji da manzo Allah sallallahu alaihi ya sa ko manzo Allah ya gaya musu a wannan yaki da za ku je idan an kashe wane to wane ya karbi tuta in an kashe wane wane ya karbi tuta in an kashe wane wane ya karba haka kuma aka yi dan sayyidina Jafar an sare masa hannu aka sare wannan da sare wannan ya kama tutar da wannan aka sare aka cire masa hannaye shi yasa ma Allah madaukakin sarki da ya mutu Allah ya masa fuka fiki yana da yana tashi zaka ji ana ce masa Jafaru Tsayyar Dayyar ba ku ji ana daira ba yana nan na tashi yana nan a cikin aljanna Allah ya mar fuka fiki yana nan yana sai mun ji aljanna mu gaishe insha Allah yana nan sayyidina Jafar to shi lokacin da ya rasu to shi ne sai manzo Allah da yake kaga dangin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama yayan yayan sayyidina Ali na Ali bin Abi Jafar Abi bin Abi Dalib shi ma Jafar bin Abi Dalib da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je gidansa ya san cewa sun yi shahada duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai manzo Allah ya ba mu kwana uku wato a ɗan yi jimami sannan sai ya zo gidanmu mazala ya ce ka kukan da ake yi dangane da ɗan uwana isa haka wato shahada ya tabbata ya ce kada wani ya sake kuka a kan jafar bayan yau sai ya ce a kira a kira shi abdullahi ya ce aka zo da mu kaman kanmu ya yi gashi kaman 'ya'yan tsuntsaye ya ce aka zo da mu gaba annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya kira wanzami sai ya bashi umarni ya ce ya mana aski sai ya mana aski ya aske mana gashin mu gaba daya ka kenan masu cewa ba a aske gashi gaba daya na na sha ana yi na yawa ana yi kawai dai maka ga dama bane ba sai ka aske ba duk wanda kai na amma wanda ya aske gaba daya shi ma ya yi sunna wanda ya aske kada ka yi irin wancan asin arnan na yawa ya zama dai ko duka na ko a rage ma labul guda na biyan da ka ga dama yawa za kawai mahallin shahid a hadisin damai ya faɗa mana cewa ana yin aski wazala ya bada umarni an yi aski sannan an samu hadisi daga sayyidina ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada mata ta aske kanta mata tana aske kanta ne kawai in akwai larura na rashin lafiya eh kamar da aka hana su su kara gashi to haka aka ana su kada su su aske kawunan su eh ba musulunci bai ce mata ta aske kanta ba wallahu ala alhamdulillah daman ba sa aske da mada aka musu rasuwa oh wato datan ni askin banza eh saboda za a zo gaisuwa ka a ganshi ne ba mutunci ba mutunci ba zai wannan dama ai shi ya san kuskure yake wato yaro ne yana askin banza ya ce da mahaifinsa ya rasu tunda ya ga za a zo ta'aziyya na shi da sai je aske kan shi shi da sai don kar a gan shi ba mutunci ba mutunci eh to kamata ya kuma kai saki wani lokaci mutuwar takan sa mutum ya shiga taitayinsa na ya gane cewa ya yi kuskure to in ya gyara ba wai dan baban shi ya an gama zaman makoki kuma sai sake na dawa da abin da ya da har ya san ɗabi'a ce mara kyau a shi na har ya san a ce abin da yake ba kyau to kuma tun daga wannan sanadi kaga ya kamata sai a masa wa'azi ya daina tun da ba kyau wani askin duk irin askin da musulunci ya hana ko mahaifi ya rasu ko ba rasu kamata ya musulmi ya bari saboda ai kai kanka da da baka rasu ba baka san lokacin da aka rasu kaga dai ba za ka rasu da wani askin a jana ma baba ba ba za a ce ba za ka rasu da wani askin a jana kiran wanzan waye zai ma aski ba a haka za a kai kamar a mutu ya rasu an ce mu kwana mai aski ne ha ha yau na ga ko ba ku taba ganin wanda ya rasu bane a ko a garin kun ana zana ce a to a shi ne nan ce mamaki suke ban na ga suna ha kamar wannan ba su taba ganin wanda ya rasu ba na? a ba shi ya jiyo ba ko shauta ne aka za a kai ka da shauta ne ka a a ba haka kai ba shi yasa tun kana da rai kawai ka gyara kawai abin da ya fi alheri ka yi zama ready yadda in ka mutu kawai an kai kanka a lafiya lau kar ka bari wai sai ka mutu a gyara ai wannan ma kuskure ne kai ma da ka gani ai ka san baka yi daidai ba to kaji wani ce mala akwai abokinsa shi kuma an masa zane har da cross a jiki wai ya ce me yasa ya ce a ya bar wa yayan sallahu in ya mutu su goggoge dakata mala alaikum salam alaikum salam jama'a mu daina wasa da lahira ba wallahi wallahi lahira gaskiya ne mutuwa gaskiya ne haduwa da Allah gaskiya ne mala'ikun Allah gaskiya ne yadda muke ganin kaman wani waje ne mai nisa wallahi ba nisa wallahi ba nisa kwanan nan duka za mu tafi ku ya guri na wallahi wannan shine magana ta gaskiya amma ba ina nufin kwanan nan ba wai ko 2022 ko a na nufin can irin 2095 na 2095 zuwa yanzu shekara nau kenan na daga yanzu yau wato kaga muka kara saba'in da uku a kai na yanzu a kaga masha Allah na? eh amma Allah ko shekara ɗari biyu ne kwanan nan ne kalman kwanan nan ka gane kwanan nan ne yawa shi ne magana ta gaskiya duk ma da ba ana nufin kwanan nan wata shi ne zuwa ko shekara a'a amma tabbas kwanan nan ne ko ma shekara dubu ne wallahi kwanan nan ne da haka duk wani abin da ya shafi maganar lahira mu daina wasa da shi eh ba maganar wasa ba ne gaskiya ne wallahi duk abin da qur'ani ya bada labari za ka gan shi duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za ka gan shi komai gaskiya ne ba wani abu da haka mu yi aiki akan haka abin da ya kamata mu gyara mu gyara ba sai mun mutu ba ai kaga wannan kuskure ne ya za ka bar abu ka san ba wai ka bar wasu to in yara ba su gyara ba ba wannan kuskure ne Allah kiyaye na'am ani ani ban nuna ka ba fa ba wai eh wallahi wannan cross ne cikakke yawa ai na wannan wannan complete ne ma da haka kaje ba kamar irin ba zaman shi ne ma gaskiya shine ka je ka yanke wajen yawa eh kana iya cire bajin wato kaga Saudi Arabia da yake sun san cewa crop ne kuma suna san a ce an yi jesin to sai aka musu layi daya haka ina nufin the same tuta ne amma layi daya suka ce lalle ba ka ja musu wannan ko kuma ba a ja musu ba shine dai sai an yi yawa to amma dan kuros wallahi kuros ne yawa kuma haramun ne amma kai baka sani bane karka damu yawa kai baka sani ba eh a'a na san kai baka sani bane da haka kawai in an ji an jima sai ka yanke shi eh wannan da sani ba da matsala amma dai mutum ya sani da gangan ba kyau hmm? hmm? to shi kuros a ka'idar musulunci ai ko kara ka ga yayi kuros to ana so ka raba su eh wallahu alam na'am ah ga mai sika ga kacan ina zuwa to bari mai sika ya gama sai ka bi na'am wa alaikum salam musamman wannan yanayi ya ce akwai yan uwa musulmi masu ce da kuro idan an musu magana sai su ce a ba su aya ko hadisi kawai ba sai kawo halam ai ba su da iyaka in har sun yadda kuros ne sun yadda kuros ne yanzu aya suke to matsayin kuros a musulunci generally Allah madaukakin sarki ya mana umarni a matsayin mu na musulmi ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa to wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan duk wani abin da musulunci ya hana wani sai ka bashi aya ka ja mai wannan ka huta na nuhu aya ce wanda ta hada duk wani abin da Allah baya so sai dai musulmi ya ce ma kuma cross ba laifi a musulunci na san cross shine salib to ya ga ma wannan kaga rashin karatu ne akwai hadisai masu yawa amma galibi in mutum musu yake yi ba bai da ba hujja yake nema ba amma wanda wani musulmi ne bai san a cikin na jin lawali ne ma ko askari ka karanta shi da ya magana sa cewa yayi duk musulmin da musulmin da ya ɗauki cross ya san kuros ne ya gwada ya ce bari na gwada yana gwadawa ya bar musulunci ya sani ya gwada to zai ce su da shi ya ka bai da kyau ba wanda za su sayar da sayar mai suke sayarwa Allah ce na ragin sa na'am dan samun ganin mana design kwarai da gaske ya yi kyau na'am kana tela wallahi haramun ne ka yi tela ne aka kawo masa ɗinki na cross design haramun ne ya yi ai an gani wannan haramun ne ka yi wato a musulunci a musulunci tsarin shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki bai sanya mana abin da ba za mu iya ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj musulunci bai sa mu mu shiga binciken abubuwa ba amma kuma duk abin da ya bayyana a wajen musulmi to musulunci ya hana shi nika ba da misali da mutumin da yake awu mutumin da yake sai da dawa yana awun dawa musulunci bai tsora masa cewa in mutum ya zo sayan dawa ka ce masa me za ka yi ba kunu za ka yi na ko burkutu za ka yi nan da shi ake yi duka wannan ba ruwanka za ka sayar da dawa kai a wajen ka duk dawa ana tuwo ne na ko ana kudu amma idan kana sai da dawan nan misali ka samu kwastoma shekara goma yana sayan dawa wajen ka ran da ya zo yana dan hutawa an loda masa dawa ya ce kai kwastoma mun daɗe ba ka san inda nake ba ya ce ina ka san gidan burkutu na waje kaza aina wani ayan ji wannan to daga ranar in ka saida masa ka saida haram kaga ai dawa ce ka saida haram da ka ji telan da ya san wannan abu ai shine wannan ayar da na ga ma generally Allah ya mana umarni duk abin da yake ai hasali tela in ka dinka mutum riga ya baka kuɗi ya ji daɗi ma lada za a baka ko ba ku nan ba ai duk abin da kai na alheri ka faranta wa mutum ko da abu ya kama za ka samu lada saboda ai aikin ma da aka ce ai lada ake baka to za ka ji abin da ya za kuma na saɓa Allah ne ba za ka yi ba har wayo na kan bada misali direban mota taxi yana iban mutane yana kai su wuce tu misali daga nan ba ruwanka duk wanda ya shiga motarka na wuce tu wuce tu kaje kullum a ce daga nan wuce tu wuce tu amma sai ka samu wani group suka ce ai ina hotel din nan da ake rawa tsirara ai nan ne in ke zuwa an gane to haramun ne ka dauke su haramun ne ka dauke su domin ka taimaka wa wajen barna har in suka je suka yi rawan man kuma kana da commission amma baka sani ba baka sani ba amma a ce musulmi ya yi cross ya yi cross duk abin da aka yi kana da hannu kuma za ka gane don kiyama naka ba neman kudin musulmi ba na makanta ba ne shi musulmi ba da kudin da aka ce mu nema da an yi an mana ne don mu samu lahira neman kudin musulmi neman lahira ne jama'a kasuwar musulmi kasuwa ce ta neman lahira aiki da musulmi yake aiki ne na neman lahira sana'a duk na neman lahira ne bayan da aka sa mana tunanin kamar an zo duniya za a yi ta zama wanda ba kyau shi yasa akwai fiqhu ta mutuwa ya kamata duk mu fahimce ta musulmi yayi hakuri ya yarda zai mutu ka ba wa zuciyarka hakuri cewa lalle ba duniyar nan ana zuwa ne dan wani lokaci a tafi na ba wai ka dage kai ba za ka mutu ba kun san haka da yawa ake har ma lokacin mutuwa yanzu ka ga mutu ana ta rigima da shi shi bai yarda ba haji ana wasu abubuwa abin ma da ya kamata a yi masa na mutuwan ba a yi sai a ta kokari wasu ya zauna a ta mar magani ana ta zuga mar allura na eh mu wallahi ta ya mutu da yawa za ka ga da wannan lokacin abin da ya kamata a yi talqi a ringa ce masa la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ya faɗa shi kenan ya haye wani lokaci ba maganan kokari ba ne don akwai lokacin da yanayi da mutum zai kai dab da za mu yi tafiyar nan mun je wani ƙauye nan a washe gari ana gobe za mu mun je wani bawan Allah ya ba da fili ta kusara fili ne babba ya bayar akan wakafi za a yi makaranta sai ce na cikin wanda zai ba mu a hannunmu na ɗauki ɗayan muka je muna tafiya sai ce a kowane ɗan uwansa ya zo kawai zai shiga gida ya ma zo da mota ya tsaya fitowa da bai a motan ba kenan sai aka zo ka samu bai rasu ba amma ya zama ya shiga wani yanayi a lokacin yana asibiti yau ɗin nan muka bar sallah shi yake gaya mu yace ka ga abin da na faɗa daga alu a rana yake ce mu ya je asibiti ya gan shi mutumin nan yana ga kaman ba zai kai ba zai yi ba na ce to ai ta masa addu'a yau din nan da yake gaya mun ya rasu ya ɗazun da muka bar sallah a nashirar mu sai ce mu ka ga magana da muka yi har sun je sun fafa kan shi wasu amma ya ce saboda an masa aiki a ka an yi kaza na ce irin wannan magana cewa maimakon mutane su damu da kuma yadda mutum zai cika da imani saboda in mutuwar ta zo ba sai an mutu mutum zai san wannan in lokacin mutuwa ya zo ba maganar likita ba maganar magani ba magana allura bai daɗe ba ake ba labarin wani ba Allah mai kuɗi ne ya yi ta yawo bai da lafiya amma bai samu lafiya bai dawo akan keke ya zo da ya sai ya tara kuɗi a gaban shi a falon sai yana ce amma kuɗi kun ji kunya wai kuɗi sun ji kunya lai na ai wai kuɗi sun ji kunya amma wallahi sun ji kunya to ga su sun kasa bayar shi lafiya na masu yi ai abin da Allah ne ba magana kuɗi ba ne ina za a yi ba an ce musulmi kai ne mu magani ba amma asali akwai iyaka akwai abin da iya taso kasan tafiya za a yi so maganan abin da ya ja maka a damu mutane ba maganan sai an zauna ba dan ba za a zauna ba mutum a mai da hankali kaga tsoho dan shekara tasa'in ya taso mai da lafiya kuma ana ta ƙoƙari a kai shi asibiti amar magani ya dawo ya yi ne a'a da Allah shekara ɗari ka ce me za a mare ya zo ya yi ne a je ana kai shi ƙasar waje in amar magani ya dawo ya shekara tasa'in shekara ɗari ai wajen kawai in dai da akwai ɗan tarin ba sai a sha a yi ta jan a yi na a yi ta karatu a yi ta istighfari na shi ne abin da ya kamata jama'a don lokacin tafiya lahira wallahi ba a canzawa kuma duka mu tafiya rami Allah ba mu sa Allah ya ja kwanan mu Allah ya sa mu daɗe da imani eh a yayi haka kai yayi nisa lokacin ya tafi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين